ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah kuma za mu tashi ne a sabuwar matsala ko alal mu'allifu rahimahullah wa hadar thumma hadar ahla zamanika khasatan wa nadar mimman tujalis wa mimman tasma wa man tashab fa innal khalqa kulluhum fi ridatin illa man asmahu Allahu minhu albarbahari Allah masa rahama a ci gaba da yadda yake karantar da mu kiyaye aqidarka ta tauhidi da kiyaye addininka yake cewa ka kiyaya ka kula ka fadaka ka yi taka tsantsan da mutanen da kake rayuwa da su a zamaninka tare da cewa fa yana magana ne sama da shekara dubu da ta wuce don ya bar duniya sama da shekara dubu ɗaya shi ne littafin nan Allah masa rahama amma yake jan kunnen mabiya da kuma almajiransa cewa ka kula ka yi taka tsantsan da mutanen da kake rayuwa da su a wannan zamani ina fata an gane ya ce musamman kuma ka lura ka gane da wa za ku zauna waye abokin zama sati kusan uku duk jawabin da yake ta kama da shiwa gargadi dangane da zama da dan bidi'a ko da kuma illar haka a addininka har in ta kama ma zaman ne to kwara kai da zama kai ka zauna da ahli sunna amma wanda yake yin sabo na kaba'ira ya fi ma sauki akan ka zauna da mutumin da yake dan bidi'a ne mai aqida mummuna irin yan kalakato yan tatsini yan haƙiƙa da ire su ko ka kiyaye zama da su to yake tuma ka lura da wa zaka zauna wa mimman tasma'u abun wa zaka je ka ji karatu wa zaka saurara idan yana jawabi saboda ba kowane malami bane ya kamata ka saurare ka saurare idan yana yin jawabi da yawa daga cikin masu shiga rigar malinta halaka mutane ma suke ba suna kira bane akan abi Allah da manzon Allah da yawa daga cikin masu zaka kenan ba kowanne da ake cewa malam bane ko mai wa'azi zaka je ka saurari jawabansa har kai kokarin neman wani baka amfana a ci akwai wanda kwata kwata bai kamata maka saurare shi ba saboda an san inda ya sa gaba ka saurari yanzu jawabi irin na shugaban yan kalakato yana wa'azi to za ka koya a gurinsa in ba bata ba da halaka haka ba za ka saurare shi ba ina fata an gane ya ce min man tashab ka je ka lura da wa za ku yi abota saboda ɗan adam yana da alaƙa da ɗabi'unsa da halayensa suna alaƙa da suwaye abokan shi shi yasa wani daga cikin masu kima ke cewa wai ka faɗa mini suwaye abokanka ko kuma ka lura da wa za ka yi abota saboda ɗabi'a da hali yana da tasiri na abotinka ko amininka in amininka da kuke yawan zama kullum kuna shaƙe da shi ba kwa rabuwa kullum sai kun haɗu akwai ɗabi'un da yake da maganganu da yake yi to za ka waye gari kai ma kana irin waɗannan maganganu da ɗabi'u irin nashi ta za ka lura da wa za ku yi abota abota daban haga amini daban ina fata an gane to zama a ce wani amini na ne kullum sai mun haɗu to ka lura da suwa za ka yi don karka je kai alaka da mutanen banza kai maka don cikin mutanen maza baka sani ba shi yasa yake cewa mai littafin zuhudu ko yace wa idza kunta fi qaumin yace fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arradi in ka je taron mutane ka koma sabuwar unguwa ka je makaranta to ka lura in za ka yi abota ka lura da mutanen kirkin cikinsu sai ka yi abota da su kar ka je ka yi abota da mutanen banza masu ɗabi'u na banza da halaye na banza kana nan ba ka yi aune ba daga kai ma kawaye gari ka zama cikinsu ɗaya daga cikin magabata ke to ɗansa saboda ya baya tarbiyya ta addini sai ga ɗan kuma na yawo da wani mutumin da ba na daidai ba sai kira shi ya ka guji alaƙa da wani sai ce baba yanzu irin abin da kai ta mun na tarbiya da waye to wani shi kaɗai ba zai canja min ɗabi'u da halayena ba sai ce masu to shi kenan ba damuwa sai ce je su masa tumatiri a kasuwa ɗanye shi baba ko leman zaƙi ɗanye su masa kwando ɗaya yaro ya je su sai ya ɗauki wanda ya ɓaci riɓaɓɓe guda ɗaya ya ɗaura a kan kwandon tumatir ɗin ko a ko shi leman da lafiyayyu gaba ɗaya kwandon sai ɗaura wannan riɓaɓɓen ƙwaya ɗaya a kansu sai ta tori fe suka tafiyar sai da aka yi kwana biyu ce to je ka buɗe min tumatirin can ka gani ya yake haka da aka buɗe mai za a gani ya ɓaci kusan gaba ɗaya wanne ne ya harbe shi wannan ƙwaya ɗaya riɓaɓɓen ya ce cewa ba ka ce wannan shine mutumin banza duk tarbiyar ku ko ku ɗari ne in mutum mana yake shiga cikin ku ya zauna to sai ya bata wasu daga cikin ku shi sa ake so ka guji alaka da mutumin banza mai ɗabi'u na banza Allah kiyaye yace fa innal khalqa kulluhum firatin illa man asamahu Allah minhu yace domin mutane a yanzu inji albarbahari yace kusan gaba ɗayan sun yi ridda fa innal kalqa ka annahu fi rajatin ko illa man asamahu Allahu minhu yace mutane a yanzu kamar ka ce duk sun yi ridda ne ma sai fa wanda Allah ya amar ko ya kiyaye a cikin su a wancan shekarun fa yake fada domin ya rayu a shekara 300 da wasu abu bayan hijira har ya mutu ya koma ga Allah ba a shekara ta 400 bayan hijira ba kaga karni na hudu yayin rayuwarsa gaba ɗaya kare yanzu ya bar duniya sama da shekara 1000 amma yake gargadin mabiya da almajiran cewa a wannan zamanin yace kai ka dauka ma duk mutane sun gire da sun bar musulunci saboda a wannan shekarun da aka samu cunkusuwa da yaduwar dabi'un mu'tazilawa khawarijawa jahmiya waye waye ga suka tuka kuma suka samu fawa abun sarakuna suka yi duk abin da za su to sai ke gargadin mutane cewa ka kula da suwa za ka yi alaka to ga a yanzu ne fa a haga shefewa ko haga mutum da alkyabba da rawani da ko masallaci amma duk da awar da yake yi akan shirka ne ayi wa Allah shirka saboda kira yake akan abu wani ba manzon Allah ba kan ba ma wani yake yana ba shi matsayi ma na ubangiji kai tsaye har zai furta cewa matsayin malamin sa yana kaskantar ma da matsayin manzon Allah akan na malamin sa kuma da sunan malinta ga alkyabba ga rawani ga katin masallaci ga waye ga waye har sai ruɗe wanda yake bahili ne ko kuma abin nan ne awamun nasu ne yasa ba kowane mutum ake sarar maganarsa to ai su ai nada ne mawakan da haka suke saboda kamala irin tasu to amma haka yanzu ai alamu ne na wayan kaga mutane alkebba in ba sarakuna ba haka sai masu kokarin sakan sa alayin malanta din wannan dole sai ya saka alkebba sai ya yi babban riga mai zubi daga kasa har sama ya saka rawani ya saka wani waya waya to haka sai kuma kaga ya zo na maganar da ba ta sunna ba inda a ce ma yayi kwalliyarsa ne saboda shi mai sha'awar kwalliya ne kuma yake da awakan sun haka babu laifi a ciki amma ya shiga duk waɗannan kuma ma kila yake akan bid'a kila yake ayo manzon Allah tawaye to kuma wannan sai rudi mutane ga katuwar mota ga manyan gidaje ga kaza kuma yana da awa akan me a bid'a a kauce tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qauluhu wahada thumma hadar ahli zamanika qasatin da mala yake cewa kai ka lura ka dauki izina fa kai hankalta da mutanen zamanin da kake rayuwa da su yace li annahu fi yuqatil muallafi ina ne ko eh yawa yace li annahu yuqatil muallaf al-barbahari rahimahullahu eh azamatul fitna yace a zamanin da shababa hade ke rayuwa fitina ta yadu ta yi kaifi ta yawa fitinar masu kawo aqidu munana waɗanda ba na sunna ba suna taba Allah da manzon Allah kai tsaye amma da sunan cewa su ne akan daidai ko kuna cikin zaman ku lafiya kawai sai aka wata kungiya aka wata tafiya ga malamai ga masu wa'azi a ce muku kawai a zo abu Allah a zo abu manzon Allah haka duk musulmi zai kokarin ya saka shi a ciki to amma karshen lamari sai ga fito muku da irin abubuwa sabanin na Allah da manzon sa amma waye ka muku da sunan addini za a kawo muku shi kafin ku an kara an cinye ku shikin yasa dole sai mutum ya yi ilimi na tauhidi a gurin malaman sunna yace jidda fa yuhaddiru man ko man kullu min kulli hadhihi eh hadith zamani zahara fihi asharu sai yake gargadin duk wanda yake rayuwa a wannan zamani wani shari ya yada a cikin shi a fihi sharu wal ahwa zaka samu sharri da kuma al ahwa shine bin aqidin bid'a bin aqidar da ba Allah bane yace ayi ta ba manzon Allah bane kuma ya koyar idan ka bi abin a ƙarshe zaka samu ta ƙare ne karkashin wani shehu ko malami wani shekiri abin ya samu siffa da suna kuma duk wata kungiya da ba suna take karantarwa ba za ƙarshen lamarinta tana tikewa ne ga asalin shi shugaban tafiyar sai ba wa kanshi matsayin da ya fi ma na manzan Allah yanzu misali wanda yake rubuta a littafi yake cewa man yahibbu ni wa man yarani ko yace me tatil firdausu bila bi hutani yace duk wanda yake kaunarsa da wanda ya taba ganin sa dan aljanna firdausu ne babu koko kwanto saboda me idan annahu khalifatu tijjani saboda shine khalifan tijjani shine kai hujjarsa kuma rubutawa yi a cikin diwaninsa kaga karshen lamari yana kiran ku ne duk abin da zaku ya faɗa muku dadda dadda dadda dadda to karshe da shine ku zo shi kuma biyayya kuma hidima da hidda zuri'arsa shikenan kawai kaga ya raba ka da Allah ya raba ka da manzon Allah to wannan duk wata kungiya da ba sunna ba shine sai sun faɗi haka game da malamin su a sunna ne kadai zaga duk girman malami duk matsayinsa sai dai a ce malam wane ya rubuta a littafi kaza daga manzon Allah kaza kaza kaza shine abin da za faɗa maka a sunna ka duba littafi kaza na malam wane kaza ya fitar da hadisi wani malam bukari fitar da shi ya ce shi kenan abin da malam sa suke amma maganar amma magana akan cewa wai ka yi masa da'a babu a sunna sai dai ka yi wa Allah da'a ka yi wa manzan Allah da'a Allah tsare imani ya ce wal bida'u wadda bida'a ta yaɗa ciki fa huwa yuhadhiru minha da haka sai yake gargadar mutane game da bin bid'a da san zuciya da kuma bin abin da yake ba sunna ba wanda kuma hin wannan ma hina ake malaman sunna kullun suna kiran al'umma ne jama'a ne akan ayyuwa Allah da'a kullun kiran malamin addini na sunna shine abu Allah abu manzon Allah ba abi shi ba abu Allah ayo manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam sai sami Allah yake cewa da zai baka siffar malaman sunna yace alladina yadilluna ala da'atillahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan sune da suke ta kullun kudaitar da mutane akan abi Allah abu manzon Allah kuma suna gargadar mutane da su guji bin shaytan ta wani shi ne siffar malamin sunna kuma ko da hakan zai jawo a kashe shi amanar ta ta ilimi sai ya faɗa da aka za ga tarihin musulunci malamin sunna da yawa an kashe su an musu kisan gilla amma malamin bid'a ba a masa kisan gilla shi sai ma a kawo kuɗaɗe da ƙasashen turawa a bashi ko saboda abin da yake kai yana teɓe raɓari ne abin da bature yake so a yi ne shi kuma shigo da rigar addini yake yinsa za ka za a kai shi ingila za a gama to min ba ka mimma alaƙar malami da wani ingila amerika da sauransu na rufe da su gina masa masallaci a bashi kuɗaɗe a yi kaza a yi kaza a yi kaza Allah ka tsare imanin amma malamin sunna shi za a kai wa hari shi za a harbe shi za a kashi kuma da yake abin da Allah ne ana kashe malami daya saka kuma tashan karatun nashi ma ya fi tasiri bayan ya mutu mutane sun fi damuwa su ji karatun da ya ta yi sanda yake rayu saka za kuna kamar gashi a rayu yanzu haka ko mutane sun fi dubu suna mai da kansu kamar shi kaga an kashe shi ba a kashe shi ba kenan to kuma dama alƙawarin Allah ne duk wanda aka kashe shi a hanyar Allah Allah ya ce ba mutuwa ba bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ya ce wa haza da yasa kasun ko bime bi zamanihi to wannan gargadi da albar bahari yayi malaci ba wai kadai yake banta da mutanen zamanin sa fa a bal kullu zamanin tuzharu fihi al-ashru duk wani zamani da sharri ya bayyana a ciki wal ahwa da san zuciya to wajibi ne malamai su rika yin da'awa su yi bayani akan wannan abin ba daidai bane wadda awatul batila duk zamanin da aka fito da jin da'awa kira akan abin da babun Allah da manzon Allah ba kira abin kan cewa duk wani littafi a kaurace mar a kafarta shi in ba Qur'ani ba haka ta tsina kenan kira akan cewa ga wata tafiya sunanta haƙiƙa sunanta faira sunanta wane ne dole malamai su yi jawabi akai ko da hakan me zai jawo musu su yi don Allah su samu su cika da imani wadda ke da rabo sai ka ga ya ji ya kubuta to ko mutum ɗaya ne ya ɗauki jawabin ya yi aiki da shi ka ci nasara shi kenan ya ce fa'innahu ya staddul hadara da haka duk lokacin da aka samu da'awa ta bidi'a tana yaduwa a gari ko a ƙasa ko a wani wuri to wajibi ne malamai ne suna kuma tashi su ma su haƙin gurin fada da ita dole a yi gargaɗi a ce adalin musulmi a yi gargaɗi wa musulmi ko faya a kudu hadarahu da aka ɗauki matakan kare kansa daga faɗawa wannan mummunar aƙidar da aka ashe ba kowane malami ba ne don yana yin wa'azi ko yana yin jawabi za ka yi asararsa yanzu ko da a cikin social media akwai da bai kamata maka ji maganarsa sai ka tura shi ka wuce saboda ba wani abu da ke faɗa banda kawai shirme da ɓata lokaci da kuma ƙirƙira al'umma fitina da musibu wani abu da ba yi da alaƙa ma da musulunci amma tun da yanzu abu ya zama a banza a ɓagas karatun ma yake sai ya hawa ɗakinsa dai ta karatun ya tura duniya kuma duniya masu ji su ji Allah sauki yace qauluhu fa innal khalqa ka annahum firjatin illa man asmahu Allahu minhu can da yake cewa ai mutane kai ka ce ma dukkan sun yi ridda sai fa wanda Allah ya kare shi ya tsare imaninsa yace hadha fi waqtihi radiyallahu anhu rahimahullahu to wannan fa albarbari na maka magana ne ga mutanen ma zamaninsa shekara 300 da wani abu bayan hijiran manzon Allah yau yana maganar da yi ta fi shekara dubu ɗaya amma yake gargadar mutane su kiyaye to yana kuma ga yanzu da muke rayuwa yasa kaga duk wani abin da zai faru in dai mutum ɗalibin ilimi ne baya ba shi mamaki ko baya ba shi tsoro saboda ya san abin gashi nan manzo Allah yayi bayanin sa ga malaman suna sun bayyana shi zaka ga hankalin sa a kwance da an fara jawabi ya san wayannan ɗan gida kaza ne wayannan mutazila ne wayannan jahamiya ne wayannan asha'ira ne wayannan rafida ne ana fara magana zai gane in dai dalibin ilimi ne zaka shi dole ne a tashi a nemi ilimi na sunna dan mutun ya kare addinin sa Allah tsare imanin yace haza ina miki yace wa haza haza takarraru ko eh ai mun ko basara su kuma har yanzu haza takarraru wani ya ta mai mai tuwa lokaci ba lokaci fa waqatuna haza wannan lokacin da muke rayuwa wa ma ba'adahu da kuma lokacin da zai zo shi bayan sa wallahu a'lam Allah shine mafi sani yace ashaddu shi yafi ma tsananin a gargadi mutane ko ba haka bane shi ya fi tsananin ayi mutane jawabi saboda ne al'ummar sun ƙara yawa a ban ƙasa sannan masu fito da bidiyo'in da ɓatar sun shiga salo iri daban-daban na halaka mutane haga shi dole malamin suna aiki ya kama shi ya ta faɗa kenan ko a ɗauka ko a yi dariya shi dai ya sauƙa da nauyin da Allah ɗaura masa ya ce li annahu kullama ta'akkara zamanu saboda yadda al'amarin yake duk yayin da aka samu zamani na ƙara ɗaukar lokaci wanda ya rayu a zamanin manzan Allah haka manzan Allah ya bada lafiya cewa mafi alkhairin zamani shine wanda ya rayu shi na raye a cikin al'umma sallallahu alaihi wasallam sannan wanda wanda zai biyo baya alkhairi shine zamanin da suka rayu bayan zamanin manzan Allah haka shine tabi'ai kenan sanin tabi'u tabi'ina to alkhairin yana raguwa yana raguwa kenan duk sanda abin ta ƙara ɗaukan tazarar shekaru to kuma shar na ƙara yawaita a ciki ina fata ana ganewa yanzu ka kula abinda a shekarun baya shekara kamar 30 40 aka yi rayuwa a wani lokaci a yanzu ka ga rayuwar ba irin ta wancan lokacin ba ta ɗauki ɗabi'a da halin mutane ma kaɗai ba maganar ilimin addini ba ɗabi'u da halin mutanen wa'yancan lokacin ba haɗe ke da ne yanzu ba wurin kunyarsu da kawaici da kara da sanin ya kamata da kana'a da yarda da abin da Allah ya ba su haka ba iri ɗaya ba ne to yanzu kuma da muke rayuwa kana ganin abin kamar gashi nan da wani iri to nan da shekara kuma goma ashirin talatin arba'in Allah kiyaye Allah ne kaɗai sun yara rayuwa za ga abin ya ƙara canjawa ya ƙara rikicewa sai dai mutum ya roƙi Allah tsare imaninsa da kuma zuri'arsa Allah ya samu cika da imani to haka bala'i ke tafiya har a zo na ƙarshe da za a yi tashin kiyama a kansu duka manzo Allah ya faɗa ya bayani a kansu yace sune shirarul khalqi kenan inda Allah mafiya sharrin halitta abun Allah za a waye gari duk duniyar nan ba wanda ya san ma meye Allah zamanin da manzo Allah ya faɗe shi ba mai cewa Allah a matsayin ya san waye Allah shi halitta sammai kasai abota mar babu maganar ma ya san shi ma babu yace har za a zo a samu wani tsoho da ake gani yafi kowa dadewa a gari a je a dauko shi ana masa magana wai wani wani ne yake magana wai Allah ka taba je ce eh sanda muke yara mun ji kakanni mu suna magana akwai wani abu Allah shi ma tsohon kansa fa bai san Allah ba ya ji ne kakan ya faɗa ko wani baban shi za a waye gari a duniyar nan ba wani maganar addini babu kwata-kwata babu ba komai na addini kawai ɗin iska ne tsagwaransu a duniya to a kansu za a tashin kiyama Allah ka tsare imanin haka mutane sai roƙi Allah kada kai lokaci Allah kada kai ran shonan zamani dan bala'i babu imani a lokacin ai dujal din ma ya wuce eh aida zaton da zai bayyana a duniya ai akwai masu imani da yawa a duniya tun daga shi har manzala ya faɗa cewa zai zo gari yayi da awaya ce shi Allah ne mutanen garin su karta shi wani saurayi ta masa ƙarya ne sai sa a kama saurayin a yanka shi gida biya tsarga shi da a yanka kansa hake tsaga shi kuma sai ce mar tashi ka haɗe kuma sai tashi ya haɗe rayu sai ta masu to ka da ni Allah ne tunda na kashe kana raya kai ta haba yanzu ne ma ne da kai dujal ne saboda yana da ilimi ko mai imani ne ya san hadisin da manzo Allah ya magana akan su sai ne zai ƙara kashe shi karo na biyu kuma Allah ba zai ba shi sa'a da kashe shi ba haka kuma masu imani a lokacin kenan kuma wa zai kashe shi annabi Isa da kashe shi hidujan kuma za a zo a rayu a duniya ba a yin komai sai musulunci duk duniyar nan zamanin annabi Isa ba wani abu da za a yi a duniya sai musulunci duk duniya gaba daya zai gama iya rayuwarsa zai yi wa face koma ga Allahnsa abin ne shi to daga nan ne kuma bala'i zai shigar wa al'umma masu imani sai ta mutuwa sai ta karewa kamar wata annoba duk mai imani kawai zai mutu sai a gari kawai sai a gwaran yan iska a ban ƙasa Allah tsare imanin kuma wannan abun Allah zai faruwa daga gobe zuwa jibi kar ka ɗauka wani dogon abu ne manzala ya ce turo shi ma da ake alamun tahin kiyama ne na fata an gane to ga abun Allah ba nesa ba kusa ka roki Allah ya tsare maka imanin ka ka cika da imani Allah ka tsere mana imanin Allah sa mu cika da imani to da haka shi wajibi ne akan malamai na sunna ka rinka yin jawabi akan tauhidi da ta Allah da bin dokoki da tsarin shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kasatul fitna idan zamani ya yawaye tsawaita yayi nisa daga barin zamanin annabta to za a samu fitintunu kuma su yawa a wannan zamanin haka za a rinka tafiya haga da muna yara kanana kwana-kwanan nan ba wani lokaci ba idan aka samu ta kwaya daya ta yi fasikanci to duk matan unguwa unguwa suke taruwa a mata gada akan a dandali a mata gada a mata waka ta shelar ita yar iska ce to ita wannan yarinyar ba za a aure ta a garin ba sai dai dangi da suke ta can wani gari a mata aure mun ga wannan da idan bai wuce da ko shekaran jiya ba amma ka yanzu ba haka ya zama common ko yanzu ya zama wani ruwan dare normal ma kawai ba a maganin cewa wani abin kunya ne ba a ganin abin kunya ne za ka je ka sami yarinya yan mata ba su ma ya aure ba sun sanya ake amfani da implant na hana ɗaukan ciki da ido na na je na gaji wata tata siya abin nan abin nan wani maganin hana ɗaukan ciki yara ƙanana ƙanana haka yan ƙanana yawa yana aiki su ba zai ake su wani abokina yana ban labari sahihin magana ce ɗalibinsa ne ke tambayarsa su suna harkar kai da magunguna ne malam menene hukuncinmu muna sakawa 'yan mata implant tuk din nan a dantsansu wata roba da take hana ɗaukan ciki sai sun san kwan budurwa ce amma za saka mata domin ta ci faɗalarta ba ta ɗauki juna ba su waye mai hukuncinsu zai ta tambaye katamar ko? ya ta haika ka masa kawai ragwajam a zahar na mutu a mazalla ya ce ubangiji ya faɗa mana cewa wa ta'awanu alal mai birri wa taqwa wa la ta'awanu alal kana maganar wani an baka wani hukunci kai ka ɗaure gindin aisha kenci ta kai ne ma dugo ban tafiya ai to na kuɗin ma yake kana da wani ƙauye kana ƙauyenci ina kudin yake akwai kudi a kauye ne kudi yana birni ai kaga mota kwalli ɗaya miliyan 200 mota kwalli ɗaya kuma wani zai hauye wuce da ita kamar wani keke ba ruwansa da ita zai sha jefa ta kofar a cikin garejin motarsa sun fi guda goma ko ahirin mi wani kuɗi sai wata ma bai haura sau da kuɗin ke shi zarin ka gaba ɗaya bata kuɗin tayar mota ba gaba ɗaya zarin lafiya ta kafa ka ci abinci ka ba Allah ka samu ka cika da imani ina kuɗin yake a gina guda guda ɗaya naira biliyan ɗaya gida ɓaya ɗaya biliyan miliyan dubu sai an gama gidan ya ci bai marba a rushe kuma a rushe a sake wani sai da kake da kuɗi sai mutum ya kiyaye ubangiji ka bi Allah ka bi dokokin Allah sai Allah ya ma albarka ka gama lafiya ka gamu da Allah lafiya wannan shine burin din mai hankali ina fata an gane to haga yanzu ta zama mai abun ado ta zinar wanda a shekarun baya kwana-kwanan nan abun kunya ce abin kunya ce za a yi yarinya waka a dandali duk gari kowa ya san labarin an kama wancan injin wane lokacin ba haka anan wani ake arziki shikinci ba na kai nika lokacin zahiliya ba arzikin ma nika ma ya wajen awa goma ba a gama nika a garin ba duk an zo an tara da neman abin Allah tsare imanin Allah tsare imanin Allah shirye da zuri'ar to kaga yanzu yace wa shururi haka za a samu sharri zai yawaita idan zamani yana nesa da zamanin annabta to sharri da fitina su rinka yawaita a ciki har a waye gari saban Allah shine ado a gun mutane saban Allah shine burgewa ka dauke mu yanzu da muke ganin kamar akwai sunna akwai waye mutumin da an san tantirin barawo ne mace amana ne ya sa kudin al'umma ne ya sa kudin mutane ne ya mai da kansa mai kudi na bala'i za ga hatta malami suna masa sujuda ana girmama shi saboda yake masa don kudin da yake da shi kuma san kudin ba fa noma yi ba ba kiwo yi ba ba kasuwanci bane ba kamfani bane ba rawo ne kuma yi bane an dauki wannan kyalkyalin kudin shine girma a gun mutane ba maganar shi waye dan waye a a kawai mai kudi ne yanzu ya ce maka ai malam sai ku shirya ku kuna da passport ne haka zai maka ba ai ina ga zamu tafi zamu tafi umara a gawa dai mutanen kamar alama da dai guda biyar ko shida duk a hadu ko goma haka haka kawai sai a tafi wuce umara kamar mai zuwa garar kare zai dawo saboda kuɗi yake samu kamar ruwan sama amma kai ka san kuɗin sata yayi ni na sani shi ya sani kowa ya sani amma kuma ana girmama shi da zai shigo nan yanzu wallahi wanda bai tashi ba su da yawa har gurin kowa ma sai wanda Allah tsare imaninsa haka ake rayuwa galibin mutane an ɗauki fasiki amma mai kuɗi wai mai daraja ne shi ga wani kuma ni'imal malam ustazu kaza kaza mai kiyayewa amma saboda ba shi da ba shi da kayan aiki ba ruwan kowa da shi ba ruwan kowa da shi to haka ai bala'in kenan wanda a shekarun ba kuma in aka san kana raka da haram ko gaisar da wani kai wallahi ba zai amsa ba bare ka ba shi kyautar kuɗi karba wallahi haram ba zai karba ba ko kaɗan ba zai karba ba ko kala rabu ya ba da labari sun je an yi za a sha ruwa a gidan gwamnati an tara malamai za a sha ruwa da azumi gwamna an gama ce to ai sai kuɗin mana jawabi da ya kamata a ja hankalinmu ala rabu bismillah ce a ranka dai ba mu kuɗi mu wuce kawai ba wani magana ba jaji ba zan maka wani zabi zan maka ya ce a ka ce wani bai ce a in na faɗi magana ta ni za ta yi zafi saboda ka ba mu kuɗin mu mu tafiyar mu ta aka faɗa ta to shi kenan kaga mu gaba ɗaya ne ta dubba malamin Allah a cikin nan haka yace yace babu malamin Allah anan ya haka yace kware kuwa din nan ƙarya muke masu neman kuɗi ne yace malamin Allah wallahi baka isa ba kana gwamnati a zo gidanka baka isa ba Allah baka isa ba yace masa amma in kana so gobe zan nuna maka malamin Allah ya dauki shi wasa din wasa ne lokacin yana gwamna ya dauke ya kai irin lungun nan a Kano unguwannin lungunan nan akwai wani malami da kangarsa da komai ya zo yi iso da daddare suka zo gwamna haka ba duniya ba komai ba yan sanda sai malam ya ce a malam ya ga cace aka ce sallama malam a ce Allah rawi ne zo to ya san Allah rawi sai ya fito a amma Allah yau kai na gun namu kaza ka suka gaisa ya garmama shi ce ai ranka dai aka na makalla wannan da na kama ku gaisa wannan shine gwamnan Kano ne yanzu haka yace duk Kano gaba daya yace eh to ina zuwa sai tashi sai shiga gida suka zauna shiru wanda ta yi fito bacci ranka dare ta himu tafi inda za mu shekara nan ba zai fito ba wallahi tunda na ce kai gwamna ne wallahi ba zai fito ba yanzu muka tafi gobe zan dawo da tuba a gunsa na kawo ka gunsa kawo ka da nema sai na tuba ito kaga malaman Allah wannan yace duk matsayinka wallahi sai dai in kira ka sa a harbe shi ka kai shi gidan gwamnati amma da kansa yaje to wallahi ba zai kaga kuma haka so dai kowa da salon da awarsa da kuma da awa suka tafiya so dai da Allah tsare imanin Allah tsare imanin to waga al'umma sun zama wani iri ina ke nuna mana al'albar bahari shi ma yake cewa duk lokacin da zamani yayi tsawo tsakaninsa da barin lokacin annabta zaka samu sharri da fitintunu suna yaduwa a wannan zamanin har za a waye gari awamun nasu na daukan cewa wannan abun ma kamar ado ne kamar yayi ne ko yanzu ka zo ka tsinci kanka a cikin waɗansu taron mutane da suke nau'in wani sabo idan kai ba ka yi wai har mamaki masu ki to za ka samu kuɗi haka wani zai ce maka yau za ka samu kuɗi wani haka zai ce maka ko a kasuwa ko a layin aiki ko haka akwai ko'ina kai ba ka sun haramta wai ana maka to ciya za ka rayu Allah tsare imanu to ka gani wasagrabati sunna zaka samu cewa sunnar manzon Allah tana zantowa baƙuwa a cikin mutane duk lokacin da ake samun tsawon lokaci shekaru suna yawaita daga barin zamanin annabta zaka samu abinda sunnar manzon Allah ce sananniya amma sai a waye gari a gun al'umma ya zama wani abu baƙo ko yanzu abu da yawa da yake sunna ce in ka zo ka ci a ɗabbaka shi ka fito da shi sai ana ganin ka wani to wannan wani irin abu ne sabo haka tare da cewa fa sunnar manzon Allah ce abu ne sananne a rubuta gashi nan sama da shekara 1400 amma ka faɗe shi ya zama me a yanzu gun mutane ya zama wani iri abinda muke ɗauka sunna shine a zo masallaci a haɗa sahu a tattaka kafar mutane a yi gwagwani a saka ga gaggemu masha Allah an daga wando masha Allah karatun Qur'ani duk da irin waɗannan abubuwan amma waɗansu abubuwa masu muhimmanci da ya shafi rayuwar mutane ba ma a plan ɗin sa matsayin sunna eh sa rawani ka sa kaza a yi kira'a a yi tajwidi a duk waɗannan kaga sunnoni ne masu kyau ta ma kaga akwai abu da yawa wani sunnar manzon Allah ce kuma za ga mutane da yawa ba sa iya tsabbaka shi a harkokin su sai wanda Allah ya kare daga cikin al'umma to da manzon Allah ya faɗa cewa bada al-islamu garib wasu ya'udu gariban shi musulunci ya faru ne a matsayin bako shawa suna zaune suna bautar gumakansu sai manzon Allah ya zo Allah turo ce shi annabin Allah ne ya kawo sabon dokoki haka bakon abu ne a gunsu ita to wasu ya'udu gariban ana nan yau da gobe yau da gobe yau da gobe in ka faɗi maganar suna ta gawa kamar wani bakon abu wani irin abu ne haka ko sai ga ana canjawa haram suna nau'i nau'i haram ce asalinta amma ya canja mata suna yanzu da can shekarun baya can ta lokacin muna yara za ga akwai gidajen giya a gari ko ana sayar da roka ana sayar da waye giya ga sunan iri iri to yanzu an yi tafiyar da ita kanta kayan giyar minti sweet za ka sha bakin ka akwai na giya kawai mutum wanda ya saba harkar haka ba zai sha giya na tambele ba kawai suka bakin suna yan kayansa kawai kuma giya ya giya abinda wancan zai bashi shi wannan mintin zai bashi eh kuma duk abu ɗaya a wani zama ka sweet ne kawai haka abubuwa ga sun iri daban-daban asalinsa haram ne amma sai za fente shi in ka je layin in ƙoma abokan ma'aikata sai ce maka ga wani abu amma da na ce maka haram ko cin hanci ya ce maka wai brown envelope in kana wani guri duk ƙarshen wata ko duk ƙarshen sati an samu waɗansu abubuwa an yi wrongs an yi illegal abubuwa sai a zo daddatsa kowa a bashi gwargwadon matsayinsa envelope ne da kuɗi a ciki in ka ce ba ka karɓa kuma ka zama garibi a cikinsu ya za a yi ba za ka ci wannan ba a ta mamakin ka ko Allah tsare imanin ya ce to falhadaru ashaddu dan haka wa qul wa anako wa qul mutamassikuna biha kuma za a samu masu riko da sunna a waɗannan irin zamanin sune suke karanci da aka idan kai sunna ka faɗi sunna sai a ga abin wani iri yanzu a zo kawai na neman aure kana da ya kawai sai ka ce to ka shirya ka gane mutumin kirki ne ka yi bincike ka yi da komai da komansa me zai kamata a yi a sunna ya kawo sadaki kai ko yana kawo sadaki kuma ma ga waliyinsa ko shi da kansa kai ga kanan a matsayin babanta ga abokanan ka kuma kwatanka guda biyu ba a ɗaura aure ba shi kyan ka ɗaura aure an gama ɗaura aure ga babar yarinyar ga wace ce ku ɗauke ta ku kata gidan mijinta an gama aure yaro har abada an gama aure yayi amma yanzu kake me za ce baya kai wani abu garibi wani abu to ya haka kaman wani auren ba yar kirki ba haka ce maka sai ka ce wanda ba ta da gata kamar wata yar shegi haka za ta ce maka wai sai an tarin nan an yi ganguna an yi sabawa Allah ko in ma ba a yi gangan ba ne sai an tare an hana kowa zuwa ko ina wai yau ɗauren yasa ake a wuni tun daga safa har dare ana ta didima a gida shi ne wai an yi aure kamar yanzu a cikin anguwa da motoci ɗaukan amarya a gigi ta tsofi da masu hawan jini ya su tsorata mana a ta ganganci za a kai ta tsakin miji to wannan wanda wai ba a ma abubuwan da yake na asha in ko ba haka ba ga zo a fitar da manya-manyan ganguna a taka titi a ta kiɗa wai me ake yi aure ake yi aga an cire wa abubuwan albarka kafin ma a shigar da shi don ka zuci a kawai ka hasa daki kawai ga matarka an gama to ke babu wance ya kai ta dakin mijinta alba ku zaman lafiya kalas kai ka huta shi ma ya huta yanzu gayu da yawa za su da wannan auren to da kawai kawo sadaki ba abin da zan mani ma ba gado ba katifa a to ai talibanin ya ce na ba yaran ya tarbiya da ba ta ilimi kuma na maka gado a wala ba kai sa ba kawai cika Allah duka mala labari to gayu da yawa za su da wannan Allah in dai mutumin kirki an zarge masa masifa ne gadan me dama ka wata kana da kai ma dan katifar ka da wadin ka sai ka je ka saku sai da rayuwar ka to Allah sa albarka yace fal hadaru ashaddu dan haka da ya fadakarwa irin yanzu to shi yafi ma tsanani a fadakar da al'umma game da kiyayi da wa za su na mu'amala a gunwa za su ji karatu wani malami ya saurara gunwa za a je a zauna a ji ilimi saboda ilimi shine asalin rayuwar dan adam duniya da lahirarsa Allah tsare imanin sai matsala ta gaba ko qala al muallif rahimahullah wadarat ar rajula yadhkur ibn abi daud wa bishr al muraisi wa thumama aw aba hudayl aw hisaman al qurani أو واحد من أتباعهم وأشيائهم فحذره فإنه سبب بدعة فإن هؤلاء كانوا على ردة وترك هذا الرجل وترك هذا الرجل الذي ذكرهم بكرم ومن ذكر منهم yace idan kaga mutum yana ambatar ɗaya daga cikin waɗannan mutanen na farko shine yace ibnu abi dawud wa bishr al-muraisi wa thumama wa abu hudayl aw aw hishaman al-quradi ya rifsafo dan su manya manyan mutane ne manyan malamai ne a tafiyar mu'tazilanci yan kalakatu masu cewa qur'ani ba zancen Allah bane ba siffar Allah bane inji su suka ce halittar Allah ce ina fata kuna ganewa to wa'annan sune manya-manyan malaman su a wancan lokacin su suka kawo asalin tafiya su suka kirkiro irin waɗannan abubuwan suka kuma yaɗa wa mutane to idan ka ji wani mutum yana ambatar su yana faɗan karamomin su to shi din wannan ka kiyaye shi dan bid'a ne kamar a yanzu ka ji wani gashi da Allah baka taba ganin alamu na wata kungiya tare da shi ba amma kuna hira sai da ka maka labarin shehu wani da karamomin sa labarin shehu wani da karamomin sa ko wata ran an hau jirgin sama za a tafi da shi wata ƙasa kawai sai mai ya ƙari sai aka gaya masa sai ce babu damuwa kawai da ya wani waye kaza kawai sai mai ya kuma fulcinki a gwada ta tsuniya ce to kuma har yana faɗa ma yana da ƙaji bayan Allah to shi wannan ɗin ɗan bidi'a ne amma kai na faɗa maka na ranka da na ranka da shi ka kaddara ma wannan abin da ya faɗa ya yi da gaske ne haka ɗin ne to sai me wa aka ce ka bi ka bi Allah ka bi manzon Allah kaɗai ka gama addininka ko me ya samu ba ka yi inkari ba yanzu yana ina ya rasu to Allah da kanki da rahama shikenan kalas ni an ce in bi manzon Allah ne kuma shi nake neman nabi shikenan kawai ban tarihin manzon Allah ya aka yi hijira sai a baka tarihin hijira ka zaka kare ka sami imani ai amma da ranka da wancan duk abin da yayi ai ga wani ana cikin tafiya ko bai taba zuwa kaza ba yana zaune a musakkoto kawai shikenan sai ce wani malama zai zo mu tafi wai suna tafiya kawai kamar bayan gari kawai sai suka ga wani abu dan wani kwalbati kamar dan wani ruwa suka tsallaka kawai sai ga sa ka aba a ganin ta tsuniya ce ai wai wannan ruwan da tsallaka wai mali haka suke faɗa haka suke faɗa wani kuma shi shehu ɗan hudu bai haka ba bai faɗi haka ba saboda ya bi littafai a rubuce ai saka ga in ka so gane waye ɗan hudu ɗauki littafin sa karanta an za gane waye ɗan hudu amma duk mai faɗan abu game da shi da baki to ba gaskiya ya faɗa game da shi ba ga littafin sa nan ko a kiyaye addini kar a yi bid'a haka suka rika yi shin Muhammadu bin Fayl tafi aikin hajji ya taho daga Sokoto yana zuwa Kano sai sadda sarkin Kano na lokacin matsalolin shari'a ka ta kawo bai san su ba sai ya ce to ai shi aikin hajji bai kama shi ba zaka ya zauna ya rinka musu rubutu akan matsalolin shari'a da aikin hajji wane ne gado aure menene me dai ta musu rubutu akai ya koma Sokoto kayan shi bai je hajji duka su ukun nan babu ne ta faji a cikin su har suka koma ga Allah su shi usman bin fodiyo aka ce a sana'ar da yake a duniya duk da matsayinsa ba da kake jifa lifare sa a sauran markaba a siyo katsari an san gazari ai ya je a siyo mar ya rinka yin lifa igiya ya tara sati a kai kasuwa a siyar abin da aka samu a siyo gazari sannan a siyo mar kayan miya na gida na sati ya dawo gida ya zauna shehu muhammadu bello an ai sultan ya zama sarkin musulmi na lokacin baban nashi ya rasu an gama komai a rada da shi dawo gida ya samu kuyangar sai ce aka masa nono da aka masa fura da nono aka ce akwai dai furar ba nono a gidan shugaban kasa ba ba nono amma ga fura ita ce ah idan babu nono a samu ruwa mana a jika furar a dama a bani na sha haka suke rayuwarsu suka kuma ga Allah yasa haka kullun Allah ya bar sunsa ana fadin shi da alkhairi don su sun yi wa Allah aiki ne ba sun gidin tsara kuɗi ba ne ina fata ana ganewa amma haka yanzu mutane a suka tafi da abubuwansu wani abu ne aka san wani to don kadi mutum yana ambata ire-iren waɗannan labarin ai akwai wani sheshi da ya yi kaza ai duk juma'a a maka yake sallah ba fa gaskiya ba ne saboda baya zuwa wai masallacin juma'a ne mai yiwa yana da alaka da aljinu sun hana ya sallar juma'a da aka sai ya fake shi ba zuwa juma'a wai kullum a maka yake sallar a gona ai duk tatsuniya ce to misali ko da gaske ne ina ruwanka da shi ba ka da alaka da shi suka ce Allah sa albarka kai kuma ka zai kokarin neman fafutukar yaya za ka yi Allah yadda da kai kai a yanzu shine aikin ka ko yato duk mai irin waɗannan ya ce fahadiru ka kiyaye shi wanda ke faɗa irin waɗannan malamai ya ce an wahidin min atiba'ihim ko ya fi ambata labarin ɗaya daga cikin mabiyan waɗancan da ya ambata wa ashiya'ihim da ƴan ƙungiyar su fahadiru ya ce ka kiyaye shi fa inna wasabi bid'atin shi ma dan bid'a ne zaka samu duk karatun ƴan bid'a su kawai tarihi suke bada ba dan bid'ar da isa dauko littafi kamar wannan a fara shi daga farkon bango a je ƙarshe a sauƙi ba su isa ba sa yi sai dai ka labari ko ka littafin da irin nasu ne na labaru nasu yanzu ba kun dai wani shashasha na nan ba kullum abin da yake shine kai faɗan waɗansu mutane wane ne a tushawi alga so shi to wannan karatu ne yanzu to me ka koya a matsayin ka ɗalibi me zai ma amfanin ka san su me alaƙar ka da su ka san Allah ka san manzan Allah shine abin da ke wajibi a kanka ka san yadda za ka yi addininka a koya maka tsarki alwala sallah azumi duk a koya ma shine abin da ke haƙin malami amma rika maka labarin wani shehu kaza wai da za jirgin sama ma kai da aka zo gurin sa aka nemi ka haka duk tatsuniyoyi kawai haka duk wannan shine karatun bid'a shine karatun bid'a amma ga duk malamin sunna karatunsa shine yaya za a nuna maka ga hanyar manzan Allah ka bi ta ka tsira ba ka bi shi ba ka zo ka bi hanyar manzan Allah ka tsira a kubuta insha Allah Allah datar da ba ya ce fa inna ha'ula'i khanu ala riddatin duk wanda muka ambata malaka cewa sun kasance sun yi ridda abin da sai kai su ne malaman mu'tazilawa manya-manya da suke cewa qur'ani ba siffar Allah bane halittar Allah ne haga sun ƙaryata abin da Allah ya faɗa sun ƙaryata abin da manzon Allah ya faɗa duk kuma wanda yake da wannan kudirin haga tabbas ya yarda ya bar musulunci kenan yace wa tarku hadha ako ina ne wa tarku hadha rajul to ka bar wannan mutumi alladhi yadhkuruhum bi khairi da yake ba da labarin su yana kan ba masu ce ai wa'annan mutane ne masu karama to ko wannan mutum ka kiyaye shi duk wanda ka ana maka magana maka magana karamar waɗansu to ka kiyaye shi ba mal ba ba mutumin sunna bane a sunna ba a kan bamu mutum dan a bashi matsayi haga mun karanta ai ar-rijalu ko tarihin su ai sahabbai ne amma an kawo shi saboda ka san irin kokarin da suka yi wa addini shine amfanin aka daga an fada ka san me suka yi wa addini ba ana nuna maka sun samu wani karama bane suna cin waye ba wannan ake nuna maka ba a'a aikin da suka yi wa musulunci suka taimaki manzon Allah shi aka saka dan ka san kimin su kana musu addu'ar Allah dukkan su kara musu yarda ya ce wa man zakara minhum kuma wanda ya ambace su maki bada labarinsu su ma ka rabu da su ba ruwanka da su ma'ana ka zaka ta yanka addinin musulunci na manzon Allah kullun kiran mutane ake akan abin da yake zai karar da su a duniyar su da lahirar su amma da sanin tarihin wayancan me zai kara maka me zai kara maka ba ka da alaka da kara ba abin da kara ka yi rudani ma sai rudani kawai amma a koya maka tsarin rayuwa da manzon Allah ya karantar ibada kudirin tauhidi ita kanta ibadar mu'amala zamantakewar aure zama da makota duk ana ta gaya maka na manzon Allah siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakurinsa juriyarsa yafiyarsa dan kai maka koya shine abin da yake wajibi koya sai amma babu wani mutum da a duniyar sunna aka ce a faɗa maka halinsa dan ka kwaikwayi halinsa a'a sai manzon Allah shi kadai a faɗa maka tarihinsa dan ka ji ɗabi'unsa kai maka fara kwaikwaya ba za ka iya nace maka kwaikwaya an mari batanci an mar kaza amma sai ya yafe yayi afuwa to kai baka koyi wannan ina fata an gane kyauta ne da shi kamar ruwan kamar ruwan sama ko ina badawa yake kai baka koyi wannan juriya ce da shi jarumta ce da shi kai baka koyi haka ko amma haka mutane yanzu musamman masu alaka da malista sai ga yawancin su marowata ne su sai dai ka ba su su ya daka ba su ko yawwa ya fi ka kuɗi fa amma an kaje soja ka ba shi wani abu ya fi ka komai amma soja ka masa hadaya in ka kaci ah wata hadaya ce to a masa addu'a hadayen wani sira kawai sai kalmar shi kai kana ta fama da ranka in baka mutumin ƙauye yana fama da ransa abin da zai ci ma ya gagara da kira zai je kiwon kaji ka masa kaji guda ku gidanka kuma karba ba kyauta masa ba ba kyauta masa ba ka je har garin su ba fa wa'azi za su musu ba fa za su musu bayani kan falala ga abin da za ka yi ka samu kawai kaza kaza kaza a kawo sadaka sai a tsara masa dokoki karamar dabbobi shanaye wane ne ya zo yi ta hauka ya sai gida ya sai mota ya aure shine ka ga karshen abin to kuma ba hawan ba saukar shine da mu Allah tsare imanin za ga gasu nan mutane ko suna san Allah kuma suna da malaman amma malaman ba suna koya musu addini ba ne wallahi mun yi baki da wani mutum a makafa ne ne da shi na koya masa labbaika Allahumma labbaika wallahi ya kasa wallahi ya kasa kuma ya sai da dabbobin su shanaye ya biya kudin aikin haji kaga wa'annan malaman da suke zago su suke koya musu cewa in ka biya kuɗi ka tafi kaza Allah ya fi ba komai da komai mutumin da bai san alwala ba bai san sallah bai san tauhidi ba talbiya wallahi ka sawai labbaik allahumma labbaik wallahi ka sawai nace masa to yanzu da za a yi shine kai kana cewa la ilaha illallah haka cin amana kenan ba za su iya ba wallahi saboda bai sani ba bai sani ba to ne shine fa aikin malami ka koya musu waɗannan abubuwan ka koya mar ya san Allah ya san manzon Allah ya iya alwala ya iya sallah yasa duk wanda ya zama shugaba a irin zabi dabar da muke yanzu wala ya shiga uku abin ta tausaya masa ne wallahi al'umma suna mutuwa da jahilci ba san Allah ba kwata kwata in ka ana magana da ilimi a gwamnatance tana nufin wai ma za a zo a gyara makarantu a musu fenti makarantun ina na boko shine fa kawai shi ma kuma kabarin arne ake an yi fenti an yi waye amma da malamin yana cikin yunwa da kunci kana fama da yara an tara maka gara da a gaba suna ta maka abuwanin hamata a gaba yanka 60,000-30,000 kai a wahale su ma yaran a wahale amma ba maganar a koya musu addini ba ne a gani da za a buɗe makaranta ce duk kowanne duk kowace makaranta wajibi ne duk ɗalibin makarantar sai ya sauƙa jizu amma yanzu ban ka tara yan sakandare nan fa za ka yi mamaki fa ka rike kofa ka ce ba mai fita sai ya karanta maka amma ita kaɗai wallahi wasu da ba su fita ba ka ce ba za a fita ba san karanta maka attahiyatu lillahi za ka sha mamaki wallahi za ka sha mamaki sosai sosai kuma wallahi bai san Allah ba bai san manzon Allah ba kawai an rishi ya damu dole sai ya baku dan yayi kansila zama to haka dai shirin ne to haka wannan abin tausayi ne kuma tun amanar al'umma ne Allah tsare imanin to irin waɗannan ilimin shine fa wajibi akan mutum ka san Allah ka iya ibada ba wancan ilimin ba yanzu ana magana ya ce maka yayi karatu ne wanda ake nufi ko yayi boko ne shikenan abu na yake gadara to gashi kuma har Allah ma kawo bukun ma jarabawa ita ma kayi ta ma kana fama da wahala baka yi ma wahala Allah tsare imanin an za tsaya to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah